بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، yanzu da muke magana safiya ce ta laraba hudu ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da biyu ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu na daura ta goron sallah a cikin littafin usulu sunna na malam ibnu abi zamani rahmatullahi alaihi wanda rasu ɗari uku da tis'in da tara littafin da yake mana sharhi akan usul na aƙida ta magabata wannan kuma darasinmu na goma kenan insha Allah wanda yau kira ta biyu ta wannan daura da muke gabatarwa daga cibiyar mata gidan karatu da rukira ta sarafiya katsina Najeriya za mu tashi ne yau babi na goma sha ɗaya wanda malam zai mana magana a kan cewa imani da cewa lallai aljanna da wuta an halicce su babun fil imani bi annal jannata wan nara qad khuliqata babu akan imani da ake son bawa yayi akan cewar aljanna nan da wuta fa an riga fa an halicce su kai zamanin babu su suna nan قال محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا وقال عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال قيل لكل الجنة وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا to kamar da yake farko ya shiga babi zai kawo maka mawqif na ahlus sunna kamar ya fara maka sarri na riwaya ta hadithai da gare shi a wannan babi qala muhammadun wa min qawli ahlus sunna innal jannata wan nara qad khuliqat aljanna da wuta an halicce su an halicce su qad khuliqata akwai su وقال عز وجل سيفارك ومكة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة yanzu ka zauna da matarka a cikin aljanna kenan akwai ta tun daga shan ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa qila dukhulil janna aka ce shiga aljanna wa dukhulil janna wanda kenan an halicci wannan aljanna din haka annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya wuta ake bijiro musu safa da yamma wa yu'raduna 'alayha ita wannan annar ɗin da ake bijirwa ita kuma kenan akwai ta to shine malai maka shimfiɗa wannan suratu gafir kenan aya ta 46 wa qila dukhulil janna da kuma yasin aya ta 26 da kuma qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna da kuma nan baqara aya ta 35 na وحدثني سعيد بن كحلون أن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى بعثك الله عليه يوم القيامة wannan isnadi ne wasu lishi da ayi mun tattauna akan shi a baya وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك النافع ابن بكير نعم اي akace an zo a fashi fi malik an ibn bukair an malik annan shine shine damuwar ga mun ji irin shi a baya su amma dai hadisin wannan sahihi ne hadisin ya inganta wanda malik kuma a cikin wadda ya rawaito shi a kamar bukhari da muslim hadisin na bukhari da muslim kawai isnadin malam ne shi ne yake da rauni saboda shi ibnu bukair an maliki an nafi an abdullahi ibn umar inna hadakum idza mata uridu alayhi maq'aduhu bil gadati wal ashi ga lidan ku idan ya mutu za a bijiro mashi da mazaunin shi safa da yamma in dan aljanna ne to dan aljanna yana cikin yan aljanna in kuma wuta to cikin ahlin na sai ce haza maq'aduka hatta yaba أثك الله عليه يوم القيامة الله سامع الله في يوم الجنة نعم مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما نسمت المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه To sai kuma a hadithi na biyu ah, da Malam ya kawo a nan na Malik an ibn Shihab an Abdullahi ibn Ka'ab an Malik al-Ansari annahu akhbarahu anna Abu Ka'ab. So shi mana hadisin sahihi ne, hadisin wanda yake ya inganta wanda kaga shi ma nan me shahidin nasamatul mu'min ran mu'min kaga dairun kaga halako fi shajaril janna kaga kenan akwai aljanna kenan. shine abin da ake son kun haga ratayewar ga iccen aljannar ka yake nan akwai aljannar an gane ko akwai ta shine abin da ake so a tabbatar dan dama a ciki cewar ai baka isbatu jannati wannan a cikin babu na'am مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه ثم ذكر الحديث وفيه قالوا يا رسول الله أرأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت me ta kakata yawa sai ka dawo baya ta kakata ka dawo baya baya Eh, ya ya dauki wani abu fi- fi makamika haza sai kuma ya dawo kuma sai baya baya kuma ta kakata na'am فقال أرأيت الجنة فتناولت منها عنقودا Mm.
ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا Allahu Akbar.
ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء Mm. to wannan hadisin shi ma sahihi ne shi ma wannan hadisi sahihi ne eh, isnadin malam shi ma kamar dai kullum an malik ya fitar da shi a muwadda na bukhari da muslim to nan me matsalar nan ma ayan ma a fili yake isnadin nan ma za ku iya faɗa mana matsalar isnadin
Waccan dai matsalar.
yawwa wacce nan da yake ko ya haibu na abdullah ko shine damuwar ya haibu na abdullah na
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ- أصبغ عن محمد بن عبد السلام عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قرات في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فدخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين kaga fada halal jannata a kenan a kulkatin janna kenan da wannan asar ne wanda yake mai rauni a shi wani amma amar an katada fi kaulihi asar ne abdurrazzaq ya fitar da shi ruwa ta ma'amar an katada duk da akwai rauni ma ruwayan ma'amar an katada ta da rauni ita karan kanta ruwayi wannan shi ne asar ne na وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد بن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواسيل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأربانا ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخبرهم بذلك فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to wannan shi ma hadisin akwai rauni um, abu salih an gan shi an abi Na'am.
salih eh to shi ne da if ne bidiyo kuma daga ibn abbas an abi salih an ibn abbas na
يحيى قال وحدثني همام عن ابي هارون العبد عن عبد الله الكلبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الاسراء انه اتى على سابله ال فرعون حيث ينطلق بهم الى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فنادوا وكان مما قالوا ربنا لا تكم الساعه لما يرون من عذاب الله
eh la wannan um, la tuqimi sa'a haka akwai lafazin haka ya to نعم يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي وعن أبي سعيد الخدري كو عن أبي سعيد al-khudri shi wannan hadisin akwai rauni shi zaka iya cewa ma da'ifin jiddan eh zaka iya sa wannan harun din nan al-abdi na'am al-abdi matruk ne to kaga zai zama da'ifin jiddan eh ibn juwayn kenan to shine abin gan hadisin akwai kuma lafazin rabbana la taqumu wa la tuqim ba la taqumu sa'atu lima yarawna min azabillah kuma la tuqim kuma la taqu la taqumanna nam duka sun zo cikin alfas da nam kaga fa idza ra'awha qalu rabbana kawai saboda kawai wannan bala'in ai ta zama kenan limar na min azabillahi isan da ifin ne jidda su wannan babu mai karantar da mu ya karantar da mu cewar aljanna da wuta kun ga an halicce su kulikata wani shine yayi tikadin ahlus sunna kamar yadda a cikin sabuni ma Abu Usman da sabuni mun ji wannan so kuma babin da ke biye da shi shine babi na sha biyu babin fil imani bi annal jannata wan nar la yafna shine imani da aljanna da wuta ba sa karewa ba wai lokaci gare su ba za a ce to yanzu kuma sun ƙare a ce aljanna wuta yanzu an ci kasuwa an gama a ce shi kenan na'am qala muhammad wa ahli sunnati yu'minuna bi anna al-jannata wan nar la yafnayan wa la yamutu ahluha
وقال عز وجل وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال إن وإن الآخرة هي دار القرار وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قال محمد تجي أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان wani shi ne ta ƙarin ahalus sunna shine aljanna da wuta ba sa fana'i e suna nan wala ya mutu ahaluha amma waɗanda suke ahalin ba sa mutuwa don ita karan kanta mutuwa ai wajen ka ta za a yi gaba ɗaya to kaga kuma zai ƙara mutuwa kuwa shi ke na rayuwa ce kawai Allah azza wa jalla wa inna daral akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun kashi wa inna al akhirata hiya darul qarar aga permanent side ne kawai an je kawai shikenan ma inda kuma yanfad amma ma inda Allah ba karshe wanzaje ne abin da yake a wajen Allah ko da yaushe la yazuquna fiha al maut aga rayuwa ce zalla wa qala raddan على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم وقال لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته والسيئة ها هنا الشرك كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan kazalika qala ibn abbas wannan asar ɗin da'if ne jiddan shi ma ah, da'if ne jiddan cikin sanar akwai annadir bin abdurrahman eh, da kuma abu umar so su ne suke da abin ga a sai a wani ashir kalibin abbas faulayi ka sabon nari na fatul bakara na وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Mm, shi wannan annadir bin abdurrahman ah, shine ah, abu umar yawon bukhari ya cewa da'if ne wahil hadith kuma shi abu umar ah, annadir bin abdurrahman da ke cikin ah, sanadin wanda ibn abi hatim shi a cikin at-tafsir ya rawaita na'am wa qala fi ahli al-iman والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا kaga jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada kaga al-khulud dawama mm وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور mm والذ- الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب mm والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور mm mm fadil kenan وقال ماكثين فيه أبدا mm وقال وما هم منها بمخرجين kaga kaga ba fana'i dai kenan duka wannan suna ishara akan cewar wuta da aljanna ba sa fana'i sabon abin da aka samu ga wasu da wasu kungiyoyi na قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة ibn abi zaman ne ce law lam yadhkurillahu tabaraka wa ta'ala al-khulud illa fi ayatin wahida da Allah bai ambaci dawwama din nan ba na wuta da aljanna nasu dawwama to da Allah bai ambata ba sai ga aya guda daya aya daya kadai to da lakarat kafiyatan liman sharaha Allah wa sadahu al-islam da wannan ta wadatar ga dukkanin wanda Allah ya buɗa mai kirjin shi da musulunci wanda yake da fahimta da gane abu da ɗaukar gaskiya da fahimta to amma walakin raddada Allah zalika Allah maimaita wannan ya ƙara fadali ya kuna lahul hujjal baliga saboda ya zama hujja ce mai ƙarfi kaga an maimaita an maimaita ga sunan ayat kathira akan wannan wa haddathani ishaq عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها wannan أبدا mun karanta shi a cikin Ijma'u Salaf al-I'tiqad so kun ga wuce ma gaba daya za a yanka ta fayudbahu fayu'maru bihi fayudbahu ala as-sirat sai a ce bangaren guda biyu duka khuludun fiha an aljanna khuludun fiha dawwama a cikin ta la mauta fiha abadan haka su ma an wata khuludun fiha tajidu la mauta fiha abada Eh, to kaga kaga kenan a ana kore maka zancen cewar za a samu fana'i la mota fiha abadan wani hadisin sahihi ne to amma me matsalar isnadin Uhum, kaga jiya mun sha magana akan Muhammad bin Wadda jiya mun sha magana magana ta shi so yana da yana da auham da tashifi da sauransu na وحدثني أبي عن Muhammad bin Wadda
وحدثني أبي أن علي بن أبي داود أن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع علي بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو وكل خالد فيما هو san daga cikin fa'aikatan isnadiyar da gobe ana karantawa mai mutu a cewa na kaza kaza to sai ga abin yana zama a cikin kwakwalen mutane sannan an yi magana akan wani an yi magana akan wani ibnu bukair an malik an shayi ibnu wadda malik ya rawaita ruwa daga gari ana ta yi kaza kaza kaza kaza wani duk ifa wani fi wani wannan lam yasma daga wani to sai ga yau da gobe a karanta wannan addaba a karanta nan musamman to sai ga abin na ta zama a cikin kwakwalan ah, ɗalibai musamman abin da ake karantawa na mustalahu sai ga ta ɗabi ke shi yana dawo a cikin karatu to sai wannan gaba ta saba'in a kenan har iya kawo mana ah, daga wannan isnadi da malam ya ambata wanda shi ma wannan hadithin ingantacce ne to sai dai kawai isnadin shi ma kamar dai kullum isnadin dai ga dai sanar dai ko amma ga harshen lafiya lawafi galibi ya ga suna da yadda suna tafiya hasanai ko sahihai isnadin wannan da'ifin ne jiddan shi ma ma ka wasu bukhari muslim eh, sun rawaito hadisin da lafazin yudkhilu Allahu ahlal jannati aljannata wa yudkhilu ahlan nari nara thumma yaqumu mu'adhdhin bainahum fa yaqulu ya ahlal janna la mauta wa ya ahlan nari la mauta kullun khalidun fi ma huwa fi wal bukhari da muslim duk kaga sun sun rawaito wannan so kawai dai isnadin ah, na malam shine yake da yake da rauni kuma kun gano raunin na yahya يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا توجه اهل الجنة الى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشأس أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى من أذى وكذا ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
nan zumar kenan ko suratul zumar aya ta 73 to wannan asar ne shi ma hasan eh asar ne wanda yake kyakkyawa shi ma dai isnadin ne kamar kullum ya amma dai asar ne wanda yake kyakkyawa ina ga bari mu tsaya nan sai mu tashi da mun kusa gama babu ba dai mu tsaya nan saboda lokaci yayi sai mu tashi gaba ta saba'in da biyu kenan ko sau da ɗaya to wani tawa da biyu ko inda aka rabu kenan insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi